ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sace kaddar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka domin wato ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu fara wato tafsirin farkon suratul mutaffifin muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna uku ga watan Rajab shekara ta 1446 ba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Rajab daga ji kasar Ramadan ya zo gab kenan daga an yi Rajab sai Sha'ban sai kuma me na sai ramadan ko shikenan sai ramadan al'amari ya zo kenan yanzu aƙalla min 30 yau bai kai kwana 60 ba kenan kwana 50 da wani abu shikenan ramadan insha Allah ko daga can ne na rajab shi ake ce watan mai a gurin hausawa watan azumin tsofaffi ko watan azumin tsofaffi aka ake cewa addinin musulunci babu wani azumi wanda yake azumin tsofi cewa idan rajab ya zo mutum ya kullum sai ya azumi ko tsofaffi kullum sai sun yi azumi wannan ba daga annaba ne sallallahu alaihi wasallam ba wani maganar azumin tsofi wannan ba daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam saboda kai yau muna uku ga watan rajab wanda ya daidai da uku ga watan uku ga watan ɗaya shekara ta 2024 shekara ta 2025 an je sabo shekara insha Allah za mu tashi farkon wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da karin bisin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفرون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين طيب حياك الله wannan sura suratul mutaffifin wato sura ce yar madina ma'ana madaniya Allah tabaraka wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace wailun wailun din malaman tafsiri suna maganganu daban-daban dangane da ma'anar kalmar wail wasu na cewa sunan wani kududdufi ne a cikin wutar jahannama shine wailun wasu na cewa wailun din ana nufin kawai azaba gaba daya so saboda haka dai Allah tabaraka wa ta'ala yace wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata ga masu tauyewa mutaffifin wato wanda suke masu tauye mudu ko skeli yayin awu kalmar taɗafif ana nufin wato rage ɗan ƙanƙanin abu ta mutaffifin ana nufin masu rage ɗan wani abu domin abin da suke ragewa wajen awu ɗin ba wani abu ne wanda ya taka karya karya ba sai dai in ya taru ne da yawa kuma sai ya zama wani abu daban amma dai ɗan kaɗan ne saboda ka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su da cewa al-mutaffifin su waɗannan su ne waɗanda idan za su yi gwaji sai su rage in kuma za su auno sai su ƙara annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda aka rawaito asar daga asuddi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa garin madina a lokacin akwai wani mutum da ake ce da shi abu juhaina shi abu juhaina din nan wato harkarsa shi ne ya auna ya kuma aunar me wannan kenan za a ce sanasa harkomi ne ko shi ya auna ya kuma na ya auna ya aunar ya ce wa ma'ahu sa'ani yana kuma da kwano guda biyu kwano biyu ke amfani da shi a kasuwa ya kilo bi ahadihima wa ya talo bil akhar fa anzalallahu hadhihi al-aya yana da kwanuka guda biyu idan shi zai auna sai ya ɗauko ɗayan shi ya fi girma sai ya kamfata da shi ya auna in ka kawo za ka sayar idan kuma ka zo siya sai ɗauko ɗayan sai ya sayar maka saboda shi bai da girma kamar wannan sai Allah tabaraka wata'ala ya saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wailul lil mutaffifin to fa akwai azaba ga masu rage mudu din nan sai Allah tabaraka wata'ala ya bayyana su wane ne waɗannan al mutaffifin din sai yace allazina idza talu ala nas sune waɗanda idan za su auna ala din nan bi ma'ana min ma'ana allazina idza talu minan nasi yastawfun su ne waɗanda idan za su auna daga gurin mutane sai su cika au su za su auna wannan nasu ne wa iza kaluhum idan kuma za su auna musu za su auna wa mutane idan mutane sun zo sun siya da gurinsu awazanuhum ko kuma in za su auna musu mana in za su gwada musu da mudu kenan shine iktiyal wa iza kaluhum idan za su auna musu mana au da kwano ko da mudu au wazanuhum ko kuma idan za su wato auna musu me yake cewa da Hausa wancan za su gwada musu ko wannan kuma za su auna musu gwaji shine da mudu ko da kwano aunawa kuma shine da me da skeli to idan za su gwada musu shine wa idza kaluhum idan za su gwada wasu mutane din au wazanuhum ko kuma in za su wato gwada musu da skeli yukhsiruna sai su tawaye ba za su cika ba idan da skeli ne su rage wani point ko wasu point haka idan kuma da kwano ne sai su rage wato ba za su cika da kyau ba waɗannan Allahu tabaraka wa ta'ala ya bayyana wannan aikin da suke yi wato aiki ne wanda yake mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutane a madina wannan aya mutane suka wa'azotu an rawaito wani asar daga nafi wato nafi ƙari'u madina kenan makarancin madina wanda yake almajirin abdullahi dan abbas dan umar ne shi ya karantar da abdurrahman warsh da kuma kalun karatun ƙur'ani to ya kasance wato ya rawaito daga ibn umar ibn umar sai rika yawo wajen masu aunar da kayayyakin abinci sai rika cewa ittaqillaha wa wa aufil kail ittaqillaha wa aufil kail sai rika cewa ji tsoron Allah ka cika mudu wal wazna da kuma wato anashin gwaji na skeli fa innal mutaffifina yuqafuna yawmal qiyama domin su masu rage au ko wato gwaji ranar kiyama za a tsaye da su hatta innal araka la yurjumuhum ila ansafi azanihim har ya zamto wato gumi ya kai musu setin kunnuwansu mana wanda yake rage mutane gurin abu gobe alkiyama za ka ga guminsa tun daga ƙasa har setin kunnensa a cikin gumi yake gaba ɗaya gumi ne tun daga ƙasa har sama har setin kunne gumi ne kaga har wajen idansa kenan Allah tabaraka wa ta'ala karim Allah tabaraka wa ta'ala yace su masu irin wannan aikin almutaffifin alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai Allah ta'ala yace ala yazunnu shin su waɗannan basu da yaqini ne basu tabbatar ba ulaika su waɗancan basu da tabbas ne annahum mab'uthun basu yaqini cewa su za a tashe su bane gobe kiyama suke irin wannan ganganci in za su auna su cika in za su aunar su rage ala yadhunnu ulaika shin waɗancan masu irin wancan mummunan aikin bassa wato basu da yaƙinin cewa annahum mab'uthuna cewa su za a tayar da su ne gashi Allah tabaaraka wa ta'ala wato ayoyin da suka gabata kamar ana magana da waɗanda suke kusa al-mutaffifin su ne waɗanda kaza su ne waɗanda kaza sai Allah tabaraka wata'ala sai wato ya kiraye su da sunan nuniya na nesa ala yadhunnu ulaika ulaika ismun min asma'il ishara lil ba'id wato sunan nuniya ne amma ga abin da yake nesa wannan yana gwada maka nisan su daga wato abin da Allah tabaraka wata'ala yake so aikin da suke Allah bayya so sai ya nuna su da cewa waɗancan ma'ana ba na kusa da Allah bane kenan ala yi zanna ula'ika shin waɗancan ba su da yaƙinin annahun maba'utuna cewa su ɗin za a tayar da su liyaumin azim domin wani yini mai girma lalle yinin alƙiyama yini ne mai girman gaske domin wata aya Allah tabaraka wa ta'ala sifata shi da cewa fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana yini ne gwargwadansa shekara nawa dubu hamsin. lalle yini ne mai girman gaske shine Allah ta'ala ya ce liyaumin azim dan wani yini wato za a tayar da su a wani yini wanda yake mai girma ana nufin yinin alkiyama yinin da ya hada shekaru ɗaiɗaiɗaiɗai har dubu kuma dubu ɗin har so hamsin lalle babban yini ne wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yau mai ƙumun nasu wannan yinin shine yinin da mutane za su tashi min ƙuburihim daga ƙaburburansu lirabbil alamin zan su tsayo a gaban ubangijin talikai don ya musu hisabi su ba tsoron wannan yinin ne annabi sallallahu alaihi wasallam an rauto daga rishi yake cewa ya ƙumun nasu lirabbil alamin hatta ya giba ahaduhun fi rashihi ila an safi udunai za a tashi mutane ranar alkiyama cikin gumi har kamar wato wancan asarin da aka samu daga ibn umar wannan kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye wato malam wato ya kawo hadisi cewa manzon Allah ya ce ranar alkiyama za a tasar da mutane gumunsu ya kai setin kunnuwansu a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa ranar alkiyama za a matso da ainihin wato rana za ta zo kusa-kusa minar ibadi hatta ta kuna ƙadar milin au ithnain za ta zamto tsakaninta da mutane bai fi mil ɗaya ba ko kuma mil biyu ba sulaim yake cewa ban sani ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yace qadar milin au ithnaini gwargwadon mil ɗaya ko mil biyu ban sani ba yana nufin mil ne na tafiyar duniya tsakanin mil da mil ko kuma yana nufin mil abinda ake sa kwalle domin shi ma da larabci sunansa mil ya ce ko kuma yana nufin rana za ta zo dabda kamar ɗan mi ake cewa abinda ake sa kwalle masaki? a kuratan dugurin zuba kwallon gaba ɗaya ne na? masayi aka ake ce mata da hausa kuwa? ya kamata ya zama da suna guda ɗaya wanda ba kwafar mana ba mustaq wani la'alla ya zama yana da shi amma dai hausa mace ƙila ta yi kaɗan shi sa ainihin gudun hausa za ka yi samun akwai wanda ya san wannan abin domin shi ne ainihin iya yare don ka ce masaki ko masayi wannan sifa ce kawai sai dai da ke a hausa tun da ba yare ne wanda yake da ko kuma ba a daɗe ana masa staging ɗinsu sosai ana bincike za ka samu wasu abubuwan kawai ana ɗebo su ne ana siffata su ne ba ana shi da suke bane waɗansu abubuwa ɗin to amma duk yaran da ya zama an daɗe da yin karatu a kansa za ka samu abu yana da sunansa daki daki yanzu ka ce ka tefa makwanci ya yi a gaba sunanta ba ne ko na? yau kaga ajektu ne wannan siffa ce ko ake amma ba sunan bane yake cewa ban sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam nafin cewa mil daya na tsakanin guri da guri akan ƙasa ko kuma mil yana nufin mil na sa wato sa kwalli ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa rana za ta kusanto mutane ya zamto mutane yanayin ayyukansu yanayin guminsu yanayin kyakkyawan aikin mutum yanayin karancin wato guminsa yanayin mummunan aikinsa yanayin tarin guminsa har ya zamto ma a cikinsu akwai man aljamahu iljaman akwai wanda wato ainihin gumi ɗin zai masa linzami ainihin linzami ma'ana zai zamto ya raba labbansa guda biyu kawai gumi ne yana furzarwa kamar yana cikin ruwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu na'am
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم tayyib Allah tabaraka wa ta'ala yace kalla ba haka bane aikin da suke yi din mummunan aiki ne ku tsaya ma ku ji inna kitabal fujjari lallai fa littafin fajirai masu wato laifi littafinsu da ake rubuta ayyukansu a ciki lafi sijjin Allah tabaraka wa ta'ala yace lallai na cikin sijjin sijjin magabata malaman tafsiri sun yi manganu da yawa cewa menene sijjin wani sun ce wani dutse ne a ƙasan ƙasa shine sijjin ma'ana ayyuka ko takaddun ayyukan da kafirai da masu mummunan laifi suka yi takardun suna can kan dutsen sijjin wasu ka ce sijjin ana nufin tahata saba'il a- a- wato ardi saba'i shi wato ƙarƙashin ƙasan bakwai shine sijjin wasu kuma an samu athar daga tabi'ai cewa sijjin shine wato wata daba ce ta shedan a can ƙasa take to su masu mummunan aiki su kafirai da sauran masu mummunan aiki wanda suka yi ta'asa a duniya to littattafansu yana can a inda dabar shedan take idan wato ɗaya daga cikin fajirai kafiri ya mutu za a tafi da ransa zuwa sama sai sama ta ƙi karɓa sai a dawo da ran zuwa ga ƙasa sai ta ƙi karɓa sai a wuce da shi can ƙasan ƙasa sijjin ƙarƙashin ƙasan bakwai kamar yadda su kuma muminai mutanen ƙwarai su kuma littafinsu yana can saman bakwai wato ƙarƙashin al'arshi su kuma wanda suke kafirai da masu munanan ayyuka nasu yana ƙarƙashin ƙasan bakwai Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare a an rawaito daga ibn abbas shi ibn abbas da kansa ya je gurin kabul ahbar yake ce da shi ka bani labari dangane da faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala inna kitabal fujjar lafi sijin sai yake ce da shi kitabis a wato sijin din shine rayukan kafirai mujrimai za a hau da shi zuwa ga sama sai sama ta ƙi karɓa sai a dawo da shi zuwa ga ƙasa sai ƙasa ta ƙi karɓa sai a wuce da shi ƙarƙashin ƙasan bakwai to a can kuma ya ce a can kuma shi ne inda rindunar shaiɗan take sai a je a kai su nan gurin wannan wato wasu ne daga cikin irin maganganu ko tafsiri da ainihin magabata suka faɗa dangane da cewa menene sijjin sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma adraka ma sijjinu me ya sanar da kai me ake nufi da sijin a wannan aya ayoyi da yawa cikin alkurani idan aka ce wa ma adaraka ko wa ma yudrika idan aka ce wa ma adaraka akan kawo tafsirin ayar da ta gabata amma wannan cewa wa ma adaraka masijin kitabun marqum malaman tafsiri suka ce ba tafsirin ta akai ba wa ma adaraka masijin me ya sanar da kai me ake nufi da sijjin kitabun marqum to ba shine fassarar sijjin ba ina fata an gane domin wasu ayoyi da yawa idan aka ce wa ma adaraka to ayat da aka kawo gaba ita ke fassara ta baya amma wannan cikin suratu wato wannan suratu al-mutaffifin ba fassara ayar baya take ba tana da ya faɗa akan halayya ko siffar wannan ko wani abu daga cikin ɓangaren wannan sijjin ɗin ne amma ba fassara ta bane ina fata an gane ba da haka akwai wani abin lura duk lokacin da aka ce wa ma'adaraka a cikin alkur'ani to Allah tabaraka wa ta'ala zai bayani akan wannan abin ko da ba an fassara shi kai tsaye ba amma za a faɗo na ba akan wannan abin amma duk inda aka ce wa ma yudrika zaka samu ba faɗi meye ba Allah tabaraka wa ta'ala da yi magana akan tashin alkiyama wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba ba a ce ga ranar alkiyama ba suna tambayar ka ne cewa shi za ta shar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ce ba a sanar da kai akwai dai yiwuwar ta zama kusa amma yaushe ne ba a sani duk lokacin da aka ce wa ma yudrika to ba a fadar me a gaba in aka ce wa ma adaraka za a yi bayani a gaba ina fata an gani wa ma adraka ma sijin me sanar da kai me ake nufi da sijin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya maganar cewa su littafin fajirai yana can sijin sai Allah ta'ala ya ce kitabun marqum Imam al-Bagawi yake cewa laisa hadha tafsiru sijin wannan magana da Allah ta'ala ya faɗa cewa kitabun marqum yace ba tafsirin sijin bane ba tafsirin sijin bane yace a'a kawai dai ana yin bayani ne ko ƙarin bayani dangane da wannan littafi da aka ambata na cewa inda kitabul fujari lafi sijin cewa littafinsa yana cin sijin sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kitabun marqum wani littafi ne marqum mana muraqqam wanda yake an masa namba marqum daga kalmar raqam raqam namba kenan ko to marqum wani littafi ne wanda yake an masa alamomi an yi nambarin ɗinsa. ga wannan littafin laifin wani ne ga kalan laifinsa an yi nambarin ya zanto nambar a jikin littattafansu gaba ɗaya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ويل يومئذ للمكذبين azaba ta tabbata yawma idin wato a wannan yini na alkiyama azaba ta tabbata lil mukazzibina ga masu ƙaryata tashin alkiyama lalle duk wanda ya karyata cewa za ta sha alkiyama to lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi alkiyama kuma zai azabtar da shi Allah tabaraka wa ta'ala wato mai rahama ne mai tausayin bayayi ne ko mai afuwa ne amma idan mutum ya kafirce masa in ya ce kaza sai bawa ya kafirce ya ƙi to lalle Allah tabaraka wa ta'ala idan dai bawa ya mutu akan wannan to ba wanda zai karbe shi ba wanda zai iya fansarsa Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da shi idan bawa yayi laifi a gidan duniya Allah tabaraka wa in ya tuba Allah ta'ala zai yafe masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani daga cikin wanda suka zo kafin wannan al'umma kafin mu shi yayi imani da cewa in ya mutu za a tasar da shi cikin kabari ya da wannan to amma yana tsoron a tayar da shi cikin kabari din sai ya ce da mutane shi idan ya mutu ya ce in na mutu ku kona ni ku kona gawata ta zama wato toka ku ɗebi wani adadi ku zuba cikin ruwan teku ya tafi da ita wani ku zuba a ƙasa ya shiga ƙasa wani kuma iska ta ɗebe tunda shi ya yi imani da lallai fa za a tayar da shi za kuma a da masa da ransa kaga shi wannan yana da imani kenan amma dai abin da ya yi ɗin ba daidai ba ne amma dai me mumini ne na fatan gani dan shi ba wai yana jayayya da cewa Allah ta'ala ba zai rayar da shi bane a'a saboda yayi imani ne ma yace me a kona shi saboda kada a tayar da shi din nan bai sani ba yanayin ayyukansa ko za masa azaba cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai da aka yi kaf abin da ya bada wasici aka yi aka kona shi aka zubar da tokar duk inda ya kamata a zubar sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya hada shi ya tayar da shi sai ya ce da shi ma hamalaka ala haza me yasa kai haka sai ya ce makhafatuka rabbi ya ubangiji tsoranka ne sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce na yafi maka na gafarta maka to kaga shi wannan yayi imani cewa lalle fa in ya mutu za a rayar da shi za kuma a tayar da shi za kuma a rayar da shi za kuma a tambaye shi Allah tabaraka wa ta'ala yace wailun yawma idhil mukaththibin azaba ta tabbata a wannan yini lil mukaththibina ga masu ƙaryata yinin alkiyama alladhina yukaththibuna bi yawmiddin waɗanda suke ƙaryata ranar alkiyama wama yukaththibu bihi Allah tabaraka wa ta'ala yace wama yukaththibu bihi babu wanda yake ƙaryatawa da yinin alkiyama ma dinnan bi ma'ana man wa man yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin domin aka ce ma ana nufin abin da yake bashi da hankali na aka ce man kuma wanda yake mai hankali to amma wani lokaci qur'ani yakan zo da ma ana nufin me man din ko ana nufin da ma da man din wani wani kuma ana nufin man din wani kuma ana nufin ma din saboda haka wa Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin asim ba mai ƙaryata yinin alkiyama sai dai kullu mu'tadin sai wanda yake dan ta'adda athim mai yawan saban Allah tabaaraka wataala sai dai saban mutun ya kai shine zai ce babu tashin alkiyama amma shi mumini dama bayya zamtowa cikakken mumini sai yayi imani da me tashin alkiyama yana daga cikin abin na musulunci ko menene shika cikin arkanul iman guda shida shahadatu wallahi ilaha illallah an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai ka imani da ranar alkiyama sannan ka zama mumini kuma sai ka imani da kaddara duk abin da Allah tabaraka wataala ya jarabe ka da shi ya kaddara maka mai kyau ko mummuna sai ka da wannan sannan ka zama mumini idan ya zamto ɗayan an jarrabe ka da mummuna ba za ka yi haƙuri ba da ka ce sai an duba maka me ya faru to baka da imani ne inda kana da imani ka haɗa abu shidan nan to da khalas dama imanin shine mai kyau za ta zo mummuna kuma za ta iya zuwa to shine halin mumini in ta zo kawai ya istirja'i ya duba ya ga in akwai inda yake da laifuka ya gyara tunda wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala yana jarrabar bawa saboda laifinsa ne wani lokaci kuma yakan jarrabe shi ne dan ya daga darajarsa a gurinsa gobe alkiyama idan yayi hakuri ya jure gobe alkiyama sai Allah ta'ala ya bashi lada ya bashi sakamako da gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idza tutla alaihi idan aka karanta masa wato aka karanta masa ayatuna in aka karanta masa ayoyinmu qala sai ya ce asatirul awwalin yace wannan ai tatsunoyoyin mutanen farko ne in aka karanta masa ayoyi sai ya ce wannan ai tatsuniya ce kalla Allah tabaraka wa ta'ala ce ba haka bane kawai shi bai imani bane bashi da imani bal rana ala qulubihim ya riga yayi rinjaye akan zakatansu ma kanu yaksubuna irin abin da suka zamto suna aikatawa ran ana nufin wato rinjaya kuma yana nufin wato abu ya dafi yayi dattin da zai wahala ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi daga wato abu hurairah ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina idza azanaba kadan nuktatan sauda idan mumini yayi zinibi sai ya zamto wani ɗigo ne baƙi zai ɗiga a kan zuciyarsa ainihin ɗan adam ai aka haife shi ne zuciyarsa garau kilin ko akwai abin da malaman irkin suke cewa a nazariyatul sahifatul baidwa white paper aka ainihin brand ɗin ɗan adam yake ba komai yanzu tuna a ciki sai in ya zo rayuwar duniya yana wato in ya girma kaza yana shiga kaza yana shiga kaza yana shiga sannan ya tara wasu abubuwa kuma a cikin kwakwalwarsa amma farko yamci ne to zuciyar dan adam wato garau take a lokacin kafin ya fara yin zunubi kilin to in ya fara zunubi kuma sai kaga ta fara baki annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa zuciyar wato lalle shi mumini idan yayi zunubi sai a masa ɗigo wani ɗigo baƙi a cikin zuciyarsa fa'in ta ba wani za a wasta gafara su ƙila ƙalbuhu minha idan ya daina wannan aikin ya yi istigifari ya tuba idan ya tuba ya daina wannan aikin ya yi istigifari annan sarsana ce sai a goge wannan ɗigon baƙin da aka ɗaga a cikin zuciyarsa wa in za da zadat idan kuma ya yi laifin ya sai ya ƙara laifin sai a sake ƙara wannan ɗugan an ɗaga baƙi ya ƙara laifi an sake ɗagawa ya ƙara an sake ɗagawa ƙarshe za ta zamto mai baƙaƙirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ta'aluwa qalbahu har ya zamto wannan dugon bakin ya cimma zuciyarsa fadhalika ranu alladhi zakara Allah fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan to shine idan yayi laifi aka kara yayi laifi aka kara yace to shine ran din shine dafi din ko tsatsar da Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa inda yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun a'a ya riga ya rinjaye ne akan zukatansu abinda suke aikatawa din anashin kalmar rana a larabci tana nufin galab wato rinjayar abu to Allah tabaaraka wataala ce ya rinjaye su ne idan mutum yana yin wato laifi zaka samu shi laifi wato dan uwan laifi ne idan mutum ya riƙe wani kalar saƙo yana yi to za ka samu kuma ya fara rena wani kalar saƙon shi ma zai iya ƙarawa da shi to in ya ƙara da wannan zai iya ƙarawa da wani ina fata an gane yanzu misali idan mutum ya laifin yana laifin maye ya kawar da hankalinsa tukunna kaga ya haramun ne to za ka samu wannan mayan kuma zai sa shi la'alla ko ya ɗauki kayan wani kaga ya ƙara laifi akan laifi ko kuma ya ci mutuncin wani kaga me ya ƙara laifi akan laifi ko kuma ya zo ya bayyana al'aurarsa gaban mutane kaga ya ƙara laifi a kan laifi ko kuma lokacin sallah ya yi ya ƙi zuwa ya sallah kaga ya ƙara laifi a kan laifi saboda haka ita ka wato ma'asiya tana kiran ma'asiya ‘yar uwata ne kamar yadda kuma hasana tana kiran hasana ‘yar uwata ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idin a'a ba haka bane su innahum su waɗannan wanda suke ƙaryata tashin alƙiyama an rabbihim dangane da ubangijinsu yau ma'izin a wannan yini na alkiyama lamahajubun lallai fa za a kange su ba za su ga ubangijinsu ba mana ba za su ga Allahu tabaraka wa ta'ala ba wannan yana gwada maka cewa mai kenan mutanen kwarai za su ga Allah kenan gobe alkiyama a duniya ba a iya ganin Allah amma gobe alkiyama kowa zai ga Allahu tabaraka wa ta'ala inda mutum ya shiga aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala zai zo zuwa kala biyu na farko zai yi zuwan da kowa da kowa zai ganshi to wannan zuwan ba shi ne zuwan wato ainihin ni'ima ko rahama ga bayi ba na yadda in sun ganshi suna cikin rahama ko ni'ima ba zuwan da zai yi na biyu shine a cikin aljanna Allahu tabaraka wa ta'ala yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu zai taho da mala'iku sahu sahu zai zazo yinin alkiyama idan ya zo wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutane za a tara su gaba ɗaya nin alkiyama sai Allah ta'ala ya zo ce ni ne Allah duk wanda farko za a ce duk wanda yake bautatawa abin da yake bautata ta wurin sa wanda yake bautar rana tafi rana wanda yake bautar dan maraki ya je ne dan maraki wanda yake bautar wuta ya tafi gurin wuta duk wanda yake bauta wani wali ya tafi gurin sa kowa ya tafi gurin wanda yake bautatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai rage wanda ya rage su ne wato nasara kiristoci kenan da kuma musulmai su kaɗai za su yi raguwa sai Allah tabaraka wataala sake cewa a sake cewa da jama'a wannan bangare biyu musulmai da kiristoci kowa fa tafi zuwa ga wanda yake bautatawa sai su ce ai mu ya Allah mun bautatawa danka ne sai Allah ta'ala ce ƙarya kuke ni ban da da sai Allah ta'ala ya ce da musulmai ni ne ubangijinka sai musulmai su ce muna neman tsarin Allah ya kare mu daga kai na'udhu billahi mink karan fari ba gane shine Allah tabaraka wa ta'ala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ubangijin naku yana da wata siffa da za ku gane shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi sai ya sake dawowa to a lokacin to kowa zai yadda zai gamsu cewar fa wannan Allah ne subhanahu wataala to shine tashin hankali yayi tashin hankali shine Allah ta'ala yace yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un to ran da za a yaye kauri ma'ana lokacin da za a yi tashin hankalin da ba taba yi ba sai a kira mutane a ce to kowa ya sujada ku musulmai kowa ya sujada tunda musulmi aikin su akwai sujada suna yin sujada suna sallah domin Allah tabaraka wa ta'ala in ka samu masallaci kowa yayi sujada wato idan limami za ka samu kowa yayi sujada kuma wannan sujada duka an yi ta ne ga wanda ya halice su subhanahu wa ta'ala inda yafi ko ina gaba a jikin dan adam shine fuskarsa amma ya dora ta a dandanin ƙasa saboda girmama wanda ya halicce shi subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce to ku yi sujada shine Allah ta'ala ya ce ranar da za a yi wannan yaya kwauri din sai a ce kowa ya sujada to amma su waɗanda suka yi riya suke sallah ba dan Allah ba fala yastadi'un ba za su iya yi ba in suka yi kokarin yin sujada sai a mai da kashin su gaba daya dama zaka samu damar ka jo- saboda me gabai da kake da su a jikinka sai a mai da tun daga kiyar mutum har dunduniyarsa kashi daya ya zama kamar gora a fi in yi kokarin zai sujada sai ya faɗa kan kiyarsa sai wasu su zube da yawa akan bayan su yi rigingine akan kiyarsa su yi kokarin tashi ma tun da babu gaban ba joint inda mutum zai motsa ya kasa tashi ya ta yi wakilkila ƙasa wanda suka yi sujada domin Allahu tabaraka wata'ala sai su yi sujada ga Allahu tabaraka wata'ala Allahu tabaraka wata'ala ka samu cikin irin waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala zai kuma zo ci- wato a a aljanna idan ‘yan aljanna suka cikin aljanna ya ce da ‘yan aljanna shin kun ji daɗin abin da na baku kun ji daɗi su ya ubangiji mun ji daɗi kun yarda da abin da na baku su ya ubangiji ya ba za mu yarda da abin da ka ba mu ba alhali ka tseratar da mu daga gidan wuta ka sa mu a gidan aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba zan baku abin da yafi wannan ba ha ilau kace ya ubangiji me yafi gidan aljanna dadi sai ya ce to na yarda da ku ba zan taba yin fushi da ku ba har abada to shine radiyallahu anhum wa radu an to zai zama a lokacin kowa zai ji dadi malamai suke cewa a lokacin idan mutum ya shiga aljanna in kuka hadu da wane da wane za ku iya tuna wasu abubuwa na gina duniya na waɗansu mashakat na walhalu da aka haɗu da su wasu ma'anat a gidan duniya in kuka haɗu sai mu haɗu da arama ka duba arama a duniya kaza kaza amma Allah tabaraka wa ta'ala ka duba nan a duniya sai kai wata biyu baka sha gwanda ba kai wata biyu baka ci goba mai zaki ba ba za ka iya sayan kaza ba za ka iya kaza ba amma ka dube ta anan arama ga ta nan ai ta irin wannan abubuwan ana tuna yanayin duniya ka duba fa inibi fa ya ce wani ya ce a to an yi ban ma taɓa ci ba lokacin an taɓa wani labari ma hannun mutu ne ana labarin mai inibi ana labarin mai zabir ni ban taɓa ci ba ina gani dai ana zuwa shi a wata rowa a duniya wa'annan da- malamai suke cewa za a yi wannan tunawa ɗin idan ka ga wani wa- kai- alhamdulillah kai ma ka shigo alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada godiya ta tabbata ga Allahu tabaraka wa ta'ala da ya gaskata mana alƙawarin da ya mana wannan ya haɗu da wannan a yi wa juna murna wannan ya haɗu da wannan a yi wa juna murna idan allahu tabaraka wata'ala ya zo kowa ya gan shi to kowa zai kamar ya sumo tsabar jin daɗi to a lokacin duk wani abu da ka sani na wahalar duniya kuma an goge to ba za ka taɓa tunawa kuma lokacin in an faɗi sunan wani abu wanda a duniya ka yi ta'amuli da shi ba ka ma san shi ba saboda ya fita daga ƙwaƙwalwarka ya fita daga zuciyarka kwata-kwata kamar bai taɓa shiga ba an yi famatin gaba ɗaya ya zama sabon al'amari. Allah tabaraka wa ta'ala ka azurta mu da gidan aljanna. Saboda haka su mujrimai kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun su fa za a kange su za a tare su ne dangane da ubangijinsu ba za su ganshi ba ba za su ganshi ba ba su ga Allah tabaraka wa ta'ala wato ana nufin kallo na waɗanda suka haye kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da Allah ta'ala ba zai gansu ba shi ma annabi mai kallo na rahama ya tausaya musu ba zai ma ko kallon su ba zai ba kamar kai ne a duniya kace ai ko kallon ka ba zan yi ba inda ka zo da kaza ba wai ganin san ne haka ba za ka yi, amma me ba za ka saurare shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake cin dukiyar maraya da menene musbil izarihi wanda yake kyale wandansa yake taba ƙasa ko tufafinsa yana jan ƙasa to shi ma ko kallonsa Allah ta'ala ba zai ba ba ruwansa da shi haka annabi suna cikin ingantaccen hadisi ya faɗa saboda ka ba mas'ala ce ta wasa ba ko shakka ba Allah tabaaraka wa ta'ala yace za a kange su dangane da wato ganin Allah tabaaraka wa ta'ala thumma innahum ثم إنكم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار
mai barakallahu fik Allah tabaraka wa ta'ala yace bayan an kange su daga ganin ubangijin su wato wanda ya halice su kenan thumma innahum sa'an nan su din da lasalul jahim lalle za su da wuta za a hana su ganin Allah kuma za a saka su cikin gidan wuta Allah ta'ala ka kare thumma Allah tabaraka wa ta'ala yace sa'an nan yuqalu sai a ce da su ma'ana a wato sai mala'iku da suke kula da wuta sai su ce da su sun mai ƙalu wanda su gaya musu waɗannan wato wannan maganar su ne mala'ikun da suke tsaron wuta ha za sai su ce da su kun ga wannan azabar da kuke gani za ku shiga yanzu to wannan fa shi ne allazi kuntum bihi tukadhibun shi ne abin da kuke karyatawa a gidan duniya cewa in kun mutu ba za a dawo da ku ba ba za a muku azaba ba to wannan shi ne abin da kuke karyatawa kalla Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba haka ba ne su ba su yi imani wato da tashin alkiyama ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna kitabal abrari lallai wato littafin kuɓutattu mutanen kwarai a baya Allah barta mana kitabul fujjar wato littafin fajirai to anan kuma kitabal abrari wato littafi na rubuta ayyukan mutanen kwarai lafi illiyin shi kuma yana cikin illiyin na fadire kuma yana ina sijjin na muminai yana illiyin an rawaito daga barau ɗan azu yake cewa illiyin fi sama isabi'a ta hatal arush ya ce illiyin yana saman bakwai ne ƙarƙashin al'arshin Allah to a nan takaddun mutanen ƙware na ayyukansu yake a can sama ƙarƙashin al'arshin Allah ta baraka wa ta'ala wasu ka ce illiyin wato wani allo ne a sama na zabarji wani kore an lankaya wato yana lankaye jikin al'arshi to an zuba takaddun ayyukan mutanen kwarai na fata an gani wasu ke cewa illiyin kuma shine wato wani wato kamar wata kafa ce haka a jikin al'arshi ko tagwafa ce a jikin al'arshi a ɓangaren damin al'arshi to za a zuba takaddun mutanen kwarai cewa illiyin wato wannan sigatul jam'i amma ba shi da mufradi kamar yadda lalabta ake cewa mai 20 30 ba wai 20 20 aka tara suka zama to 20 ba ko 30 an tara 30 30 suka zama to 30 ba ai 40 ba 40 40 aka tara suka zama to ba a'a sigatul jam'i ne to illiyin shi ma sigatul jam'i ne ba wai akwai ba wai jam'i bane a'a hakan mufradin sa yake haka yake ba wai kaga zaka ji ga ya'un ga nunin zaka kamar jam'i ne illiyin a ce jam'i ne na wata kalma to ba jam'i bane haka yake sigatul jam' akwai wannan da yawa a cikin larabci Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa ma adraka ma illiyun me sanar da kai me ake nufi da anashin illiyun zai bayyana me amma ba tafsirin illiyun ba haka malaman tafsiri suka ce kitabun marqum wato wani littafi ne shi ma mai nambobi ya zama nambat an masa alamomi wane ga ayyukansa wannan littattafan wane ne wannan kuma ga ayyukansa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa aljanna tana da kofofi guda nawa aljanna fa wuta jahannama wuta kofa nawa ce ita bakwai aljanna fa bakwai bakwai ne na kofofin aljanna su ne kofofin wuta mana adadin su ɗaya ne na suna da yawa lalle ko allawa wuta tana da kofofi guda bakwai aljanna tana da kofofi guda takwas ko guda takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a kira mutane ta kofofi daban-daban idan an tashi alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai fara shiga gidan aljanna in ya shiga zai kira sayyidina Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a zo waɗanda suke faman kana min ahli salati nudiya min babi sala faman kana min ahli siyam nudiya min babin tusamma rayyan wanda yake yawan azumin nafila akwai wata kofa sunanta rayyan yana azumin ramadan yana kuma azumin nafila sai a zo bakin rayan a ce wani a kira list wani wani wani wani a ta kira ku shigo wanda suna yawan azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake yawan sallah yayi sallah ta farilla yayi ta nafila za ga wasu Allah ta'ala ya hore musu yawan nafilfil zai a zo kofar da ma- yom- wato masallata ce wane wane wane wane ku biyo ta nan wanda yake yawan sadaka yawan kyauta ba marowaci bane wani wasu mutanen kuma za ga Allah ta'ala ya musu wannan su ma za a zo gurin wannan kofar a rika kiransu wane biyo ta nan wane biyo ta nan wane shi yasa in dai musulmi na kwarai ne sai ka samu yana da wata siffa da ita kadai akan iya shiga aljanna da da rahamar Allah yanayin aikin mutum dai za a raba kofofin nan wane shigo ta nan su wane su wane shigo ta nan saboda haka ka yi kokari ka zamto akwai wani kyakkyawan aiki ko da ba za ka iya hada duka bai zamto akwai inda kana da ƙarfi kwarai da gaske ɓangare kaza da kaza wanda za ka sa rai Allahu tabaraka wa ta'ala da rahamarsa zai za a kira ka ta wannan ƙofar masu irin wannan abu amma kai ba a yawan sallah ba ba yawan zuwa- zuwa jam'i ba ba sallan nafila ba ba kuma azumin nafila ba sai ramadan ba kuma sadaka ba yawan kyauta ba ba sadar da zumunta ba ba yawan karatun alkur'ani ba ba kuma karantar da mutane addini ba to kai me kake so ka zama ya kamata lalle mutum ya yi tunani mai kyau kowa yi wa kansa da kansa kiyamun lai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗansu mutane sun fake dutse ya zo ya toshe kofar kaga abin da suka yi tawassuli suka yi da kyawun ayyukansu to inda- ya kamata mumini ya rika tana wannan hadisin yanzu ni inda wani abu zai faru da ni me zan yi tawassuli da shi gurin ubangiji ya Allah saboda kaza da nayi ba wanda nayi dan shi ka sani ya Allah sai dan kai ba wanda ya sani ma ya ubangiji duk duniya ba wanda ya sani sai kai to kowa rika auna wannan ce yanzu ni in Allah ta'ala ya jarrabe ni a duniyan ma me zan nuna in kai auna gaba ka auna baya ka gaba abin da zaka auna to da matsala na fata an gani ya kamata a ce musulmi akwai al'amura na alkhairi da yake iya aunawa da su na fata an fahimta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a kira masu sallah ta kofar sallah masu yawan azumi ta kofar kaza yace abubakar ne siddiq za a kira ka ta kowace kofa kaza ba inda kake so ka shiga ka shiga sai na abubakar ne siddiq za a kira shi a ce ka shigo ta ko ina ma sai an kira shi kofar masu yawan sallah za a kira abubakar masu yawan azumi abubakar masu yawan sallah ko ina za a kira shi radiyallahu anhu wa arda sai na bakar matsayinsa ya kai shi sa Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yarda wannan duk malaman tafsir magata suka ce Abubakar ake nufi radiyallahu anhu warda Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun wanda suke gurin wannan littafi suke ganinsa wannan littattafa na mutanen kwarai wato almuqarrabun ne mana mala'iku wanda suke kusa wanda suke da kusanci da Allahu tabaraka wa ta'ala wanda suke wato ainihin can al'arshin Allahu tabaraka wa ta'ala suna ganin littattafa na ainihin wato ayyukan wato mutanen kwarai sai al- yana lokacin mu ne maɗan je? maɗan ƙara kaɗan ko kuma lokacin mai sai allahu tabaraka wa ta'ala ya ce bari maɗan ƙara sa ya inda ka karanta ko innal abrara lafi na'im allahu tabaraka wa ta'ala ya ce lalle su al'abrar masu biyayya ga allahu tabaraka wa ta'ala muminai lafi na'im suna cikin ni'ima alal ara'iki yanzurun an karanta wannan wato suna kan gadaje suna kallo suna kan gadaje suna kallon me insha Allah wani sati za mu tashi kan wannan aya mu karanta ta domin bayyana cewar alal ara'iki suna kan gadaje yanzuruna suna kallo me suke kallo insha Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda makaranta daidai na fasara mana daidai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin ladan wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka yafe min ka gafarta min assalamu alaikum kira zamani ya canza ba ma'aunin da ake gwaji kamar masu skeli idan ka ɗauka ka kai musu suka gwada kayanka akwai wasu koyin da suke fitowa na idan bai gama cika kilo ba sai ga idan an tashi shigarwa ba za a shigar ma da shi ba idan kana cewa ya kai ba za ka shigar ma ya kai sun ce a ai wannan mu bai kai ba idan kuma naka ne bai kai ba irin ya shi kungiyar nan su ba za su iya sacrifice su cika tama ba su ba ka wannan kuɗi amma idan naka ne kuma bai kai ba su sun iya cinyewa kuma ba tare da kai a ra'ayinka kana da niyyar bai wasu ba su ma wannan suna daga cikin masu tawayin ko ba sa warai ko suna ciki gani wannan Allah ta'ala ya ce wai za ka luhum awazunuhum ko gwaji da wannan wato ko auda kwano ko gwaji da skeli to saboda haka duk point da zai karu ai na me shi ne kuma kamar da kai tambaya tambaya kace idan koda kai baka ji cewar ka bar musu ba kaga da ya kamata ya tambaye ka ne in ma yana so ya rike wannan shi to yanzu ga point sun karu akai bai kai kilo guda ba ka bar min wannan in ka ce shi ya zama halalinsa in ka ce a'a to nan kuma sai ku sakanta ko dai ɗebe maka da dai wannan point ɗin ya baka kayanka adadin wannan point ɗin ko kuma a buga nawa zai zama misali yanzu ka da shinkafa naira 700 kilo kilo to idan yayi kilo 55 mafi karanci abin mutum 350 ya ma wuce rabi ai to amma in yayi fa da 80 ma ban da shi 90 ma sai sai ayo ban da wannan to ka gaba da dai bane shi yasa zaka ga su yanda yawanci ko da shaguna haka kamar irin shaguna irin naku haka a guran larwa in ka je duk abin da zaka saka samu skeli ne da kanka wani abin zaka bude fridge ka dauko ka dora yana da nambobi irin digital irin wannan kaga ko wani ai da farashin a jiki rashin setin ne aka seta kana dorawa zai bada kudin a gefe idan ka in ka seta shi 700 ana dora masa kilo uku daidai zai rubuta maka 2,100 nan in ma da wata naira zai ɗora sau da ka su haka ake in ka zo madara an ɗebo an zuba a cikin laida ba sai ka ɗora ko ka ɗora da kanka ko shi mai kanci ya ɗora zai nuna maka za kuɗin ko ka yaga kuɗi ka miƙa ko ka za ka zo saya a yanki za ka ɗora ta ne da shi ka wannan taji kuɗin ta yawa ka sake ɗauko wata ka cikin ƙarama ka ɗora kuma za ka saya ka so sukari haka za ka zo ka ɗora shi daga kudin da kanka za ka ɗauka ka ɗora ma kaga kudinka ka ce samun shi alaila ka ɗauka ka danka mutum ka tafi ba sai ya ce ma kaza ba ta ka samu abuwa da yawa ana sai da su an ajiye skelin a gurin ga kayan ka zo ka ɗauka ka ɗora kaga kudin da kanka ka miƙa ka ɗauka ka tafi lallai mutane ya kamata mutum ya shiga taitayinsa irin waɗannan al'amura ɗin wato ba za su yi tsinana mutum komai ba idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama sai jarabu dan adam kuma da haka din ya zama shi mai kudi to kuma duk yanda za a yi dai zai mutu kuma in mutum ya riga ya mutu to dukiya bata da amfani shi wacce aka aka same ta bisa wato hanyar da Allah ta'ala ya da ita kuma aka yi amfani da ita a hanyar da ya da ita kawai shine wallahi ba'ala shi ma shi ma akwai kware daga sai ko shaka babu akwai a cikin aikin gwamnati wani da gaske mutum a ɗauke ka kullum za ka raka zuwa amma kuma mutum ya ce ba zai raka zuwa ba duk da ke cewa wasu suna ganin cewar to ai a yanzu kan babu wannan tun da haƙoƙin ne su ma suka hana to amma dai yarjejeniya ce suna ganin akwai haƙoƙin da ya kamata a ce an bayar kuma an hana saboda haka wannan bai kai a ce ai ba wallahu alam amma dai ainihin asala ta abin asalin abin shine wato shi ma akwai tawayewa amma rikici al'amura suka zama a zamani a zamanance kamar da wasu ya ganin cewar banda yanin da ake ciki a yanzu wannan wani suna ganin ai sun riƙe kaza sun yi kaza sun yi kaza ba haka ya kamata ya zama ba na akwai wani malami ne kazance ke magana da shi ya ce dashi albashinsa in aka bai sau ɗaya sai sai shinkafa buhu biyu ya je so mai galan biyu taki irin wannan na abin galon haka ya so abin nan su magi ya je so al'amuran da yake ganin ya ce ya je so banda abin nan biyu kwali biyu wanda insha Allah za a kai watan nan cikin walwala da sukari madara ya ce kuma da kuɗi a aljihunsa ya ce amma yanzu in aka ba shi bai isa so buhun shinkafar ma ya ce kaga saboda ka ba su ma sauke nauyi na ba tukunna saboda ka ba komai a kai na ko ban je ba ya ce wasu abu da ya ce Allah Allah darba asiri